إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم وأمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba yamna laraba 20 ga wata na rajab hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 27 ga wata na uku shekara 2019 Allah mana jagoranci yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai a cikin littafi na imam na motsa ta imam malik rahimahullah danwa ganin anan muka yi jaje na neman addu'a ta kubutar da danwa alarama ahmad suleiman to allah cikin ikon shi da ya kaddara allah ya kubuto da su daga hannun wa'annan 'yan ta'adda allah kuma ya kare gaba ya kare sauran jama'a gaba daya da shi da duk wanda suke tare allah ya kubutar da su da dai bayanin daga sama-sama dai radiyo kaza radiyo kaza ta kai yakub musa shakakun musa katsina ya yi bayani kaga dai abu ya zama gaskiya kuma yanzu ma kusan zan mutu na samu bidiyo kin shi da kanshi iya bayanin jarrabawa da ya samu a cikin wannan hali kwarai ya gamu da fitina ta rayuwa wanda dai muna fata Allah ba su ladan jarrabawa da suka samu kwarai ya bayani da bidiyo wannan ganin shi ya bayani kenan dai abin yanzu ya huce jita-jita ya zama kat Allah ya kubuto da su a cikin daren jiya kenan wayewar laraba karfe biyu na dare allah kuto da sun ta hannun kuma jami'an tsaro ba wani magana ko biyu lalle an gama kudi amma kuma allah ya kaddara dai ta hanyar jami'an tsaro allah hudu su kudi biyu ba ba da ba tabbas sai insha allah karatunmu na mota ta imam malik za mu tashi jami'in wudu kahin nan akwai tambaya da take da alaka da wannan maganar cikin tambayoyi magana ta wai halitta magana ko hayaniya da ake a makwantai wasu sukan yi hassalula a cikin kabarbara wurin binne mutum dan uwa shi kullum ko malami ko dimanu mai wa'azi bai iya haramta maka abin da haramci bai zo ba mamadin nassin da za mu haramta magana a makwantai amma abin da yake tabbas a makwanta yana bukatar nutsuwa da abin wuri ne na nutsuwa game da irin sunnar manzon da sahabbai wuri ne iya bukatar tunatarwa da wasuwa ke da wata hayaniya wadda ta wuce bukatar binne mamaci ba taso ba irin yadda ake hayaniya a wurin kamar wurin kaji ana hira ana gardama ma kan ababe lalle asali iyalan mamaci suke da haƙƙin kulawa da mamaci idan wannan iyalai sun san me ake ni da gawa da kulawa da binne mamaci in jahilai ne wa zabar jahili jahilci a wurin da ya kamata a sunna kenan akwai irin wannan abin wani zai ce shi dan mamaci amma bai san komai na binne gawa ba kaga irin wannan ya kamata ko da dan uwanku ne ko bar mu suka iya ban suka san sunnar binne gawa su binne shi yayi amma magana waya yakan yi idan muka ce waya haramun ce also da yawa yakan yi wayar da ake tana da alaka da binnewar misali iya ba wani labarin mutuwar iya tambaye ka a ina kuke yanzu ya gana an yi sutura ba sutura ba iya ana cikin magana binne gawa abin yana alaka da gawa kaga anan ba a ce dan yayi magana a gamu a makwanta ko kaza ake a ce lahi amma a mai da wurin wurin hira dan na yi wani lokaci a makwantan ga ana busa a kabari ya cewa eh iya magana da magina eh wannan ku je wuri kaza iya a wurin makantewa iya magana gini na duniya iya magana gini kaga wannan kaga akwai gafala kwarai magana gini shine kaga akwai magana duniya wuri ne na sai nutsuwa gaskiya Allah taimake mu sai za mu tashi jami'in wudu yanzu da mu na bakwai insha Allah cikin mota ta Imam Malik حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبن ذاك رواية تيوى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكتابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار abin da yake ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'il an mai tambaya an al-istitaba akan me al-istitaba da mutu al-istinja da al-istinja da al-istitaba duk ma'ana tsarki ne yakan yi da ruwa yakan yi da fogi al-istitaba amma ta al-istijma shine kurin an san tsarki ne kurin na dutse amma al-istitaba da al-istinja tsarki ne yakan yi ayi da ruwa yakan yi ayi da dutse ko ne ya dauka ke sun mai tambaya kan tsarkaka al-istitaba daga neman at-tayyib ne kamar zaman turare ko tsarkaka saboda mai tsarki daga najasa kamar iya neman kore ma kai mai kasanta kina al-istitaba kamar kun kun tsarkaka sai ke ga manzala ke gwada masa saukin abin kenan ba abin ba nisa ko da baka da ruwa ɗayan ku ba zai samu duwatsu uku ba kenan dutse uku ma ya isa maka yin istitaba yin tsarki ken dutse uku ya yi wadatar da kai ka goge ka goge kuma ka je ka yi sallah da wannan goge da kai ko da baka wanke da ruwa ba magana kenan shi ne mana sai ke mana a shi ya ce a istijmar shi ne kenan istijmar da dutse uku ya isa wannan mun ce mun kullum za mu doki ma'anar hadisi kuma doki matsayin hadisin da darajar hadisin wannan hadisin ne sahihi da ghairi a takcin ranar kun da ya inganta ya tabbata hadisin sai hadisi na gaba nan da ya zama ɗauki maganar wadatuwa a wajen tsarki wadatuwa da duwatsu uku duk mun bayani a baya da ruwa shi yayi in kai da dutse yayi wa haddathani an malik an al-ala bin abdurrahman an abi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara ila al-maqbara faqala السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون abinda dan hadisin dogo ne mu tsaya fassara abinda yake ya ce abinda abu da kibar labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaj ila makabura ya huta zuwa makwantai zuwa makwantai wurin binne mutane a zuwan da ya yi ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mumini amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mutane mummunai wa inna insha Allah bikum lahiqun lalle mu ma in Allah ya yarda ga munan zuwa za mu iske ku nan ya karantar da mu addu'ar shiga makwantai kuma da cewa kalmar insha Allah ba an ka taba wani shakka ko a abu ne ana kawo wannan abun a cikin larabci ko a cikin salam imma dan tabbatar da abu ga Allah ko tabarruk abu tabbatacce ma ba dan shakka misali Allah ke magana cewa akan musulmi kan mas'ala ta ko kisa ta hudaybiya yake cewa la tadkhulu masjid insha Allah amin ko la tadkhulu Allah abu ne da tabbatar da shi amma Allah cewa la tadkhulu masjid haram insha Allah amin za ku shugaban Allah insha Allah ko Allah ya ce insha Allah kaga ba bane ba wani iyaye wani abu tabbas ne ana kawo insha Allah so da yawa ko dan albarka magana ko dan mai da abu zuwa ga Allah ma ba dan shakka bane ba kenan ga mu nan in Allah ya yarda mu ma za mu iske ku kenan zuwa mutuwa dole an san nama ka'ida ce wannan sai addu'a ta shiga makwantai da lafazi daban-daban wanda ya cikin lafazin da ya inganta tabbas to bayan ya sallama ga ahlul qubur sai ce wajidtu anni qad ra'aytu ikhwanana ya ce gaskiya na so dama na ga 'yan uwanmu da na so dama na ga 'yan uwanmu faƙalu ya rasulallah alasana bi ikhwanik suka ce ya manzan Allah mu ba 'yan uwanka ba ne ba bal antum ashabi ku sahabbai na ne nan ba ya kore ba yan uwantaka su a nan ƙarin wata miza ce wata daraja ce da suke da ta yan uwantaka kuma abu na sananne ina murmuru ne ikhwa dukan musulmi mu ne yan uwan juna ne wannan abu na sananne wannan abu na kowa ba kowa san da haka to amma nan ƙarin bambancin ku da wancan ku kuna matsayin sahabbai kenan bayan darajar yan uwantaka akwai daraja ta sahabbai ya ce ku sahabbai na kuke wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd ɗan uwa da nake magana da ma na gansu na so in gansu wanda har yau ma'ana ba su zo mana ba su zo ba suna baya kenan ɗan bayan ku wannan iya karanta da cewa yanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake san al'ummar shi da wanda ya gansu da wanda ma bai gansu ba haike gurin da ma ya gansu na ce gani a nan ya so a rayuwar shi a gansu abinda kamar tamanni ne amma kuma magana ganin da magana na daban ne wani ya magana a rayuwar shi da abin da ya samu na akwai kutanta soyayya eh soyayya da kulawa da al'ummar shi hatta masu zawa a baya sai bayan haka kiran sai ya gaya musu ku matsayinku na sahabbai na kuke wa ikhwanuna alladhin lam ya'tu ba'd dan wanda nake magana wanda har yanzu ba su zo ba wa ana faratuhum ala alhawd ni zan alfarq nan ni zan je inda suke laraba alfarq akan kaza farqukum ala kaza kaman farqukum ala kaza kaman misali ana tahiya matahiya sai a samu wani kahin ku isa rijiya he ƙara gudu ya je da gaugawa bakin rijiya kayan kuje ya shirya muku wajen zuba ruwa ya shirya guga da kun ji kun sai sai ba ruwa kun kenan ni zan rigaye su zuwa alhaud na ma'ana tabbitin alkausar wanda cewa Allah ba shi wannan tabbitin na alkausar wanda cewa shine ruwa daga kasha baka baka ruwa har abada yace kuma abin shan shi ko tabbitin yawan turmamu yawan turmamu iya da yawan kwaffuna na sha shi ne take alkawsar wanda Allah ba shi kenan shi zai fara zuwa kafin al'umma ta je shi zai fara zuwa wajen wannan tafkin na alkawsar jin haka sai yake cewa faƙalu suka ce sabai suka ce faƙalu ya rasulallah don wata ruwa ya kawo ana fartukum na ya ce fartuhum na wasu kenan zokin ba sarwa ta lafis musulun ba ana zan rigaye ku don dai ma na ɗaya ne zai riga al'ummar shi akan wannan zuwa wajen wannan take alkausar faƙalu sai sabbai suka ce ya rasulallah kaifa ta'rifa man ya'ti ba'dak min ummatik ya rasul ya manzo Allah ya za a yi ka san wanda a cikin almaka wanda bai zo ba har wanda zai zo a gaba ya za a yi ka gane al'ummarka a cikin taron kiyama a yawan kiyama ya za ka gane al'ummar wanda baka gani ba nan kenan suna ga ai abu ya yawa ya za a yi ka gane su wanda ba su zo ba a lahira qal sai ke ce musu a ra'aita law kana li rajulin khaylun ghurrun muhajjalatun fi khaylin duhum buhum ala ya'rifu khayla qalu bala ya rasulullah suna so iya so basu bayanin saukin gane abu yace mimina ce a ra'ayit zan tambaye ka baɗan ɗan ban Allah yau laukan da rajulun khairun gurun muhajjala inda yau mutum iya da doki mai gur wanda yake da horin goshi muhajjala doki wanda yake da horin ƙawahuwa misali doki baki mai horin ƙawahuwa ƙawahuwa aƙalla san ƙawa uku kenan ƙawahuwa akwai yin iya cikin adan doki za a iya da horin hori daga kafa zuwa kuhutu a kazo kasa sama da kuhutu kadan daidai kun kabarin doki za ga wani hori su ce ɗayanku a ce iya da a ce ɗayanku iya da doki mai horin goshi da horin ƙawahuwa kuma fi khailin duhumin buhum a cikin dawakai bakin kirin dum asawad buhumun kirin kai wanda ya ciza baki da ba wani horon ka sai ba kenan shine duhumun buhumun kenan kai kana da doki doki da ɗaya ne amma a cikin garke mai yawa duka dawakai ne masu yawa amma su bakin kirin ne ken ba mai hori ko ɗaya sai ce duhumun buhumun to yace a wannan hali duk da dokin ka ɗaya ne diyan wannan dawakan kai naka ɗaya ne mai horon goshi da horon ƙwahuwa naka baki ne baki ne amma da iya da horon ƙwahuwa iya da horon goshi da horon ƙwahuwa ɗaya amma sauran su kuma kirin ne ba su da ne ko ɗaya jikinsu tunda bai kakun dai kana da doki mai hori biyar za mu ci a cikin baƙaƙen dawakai baƙi kirin ala ya arifa khaila shin a yanzu da yawan dawakan wannan ba zai gano ba ko ba zai san ba dokin shi daya duk da ɗaya ne ƙalu bala ya rasu suka ce eh zai gano nashi kwarai ken duk da yawan su nashi ba zai ɓace ba ƙal sai kice musu to ga abin da zai wakana fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min al-wudu su waye alumashi za a tuna yau kiyama gobe kiyama al'umma ta za ta zo gurran muhajjalin naudu za su zo da hori biyar da horin goshi da horin kafahuwa da hannuwa na guraban arwalla kenan a hailin kiyama daga haka za a gano al'ummar shi an ce nan kowa haka zai zo da musulmi na kwarai har 'yan bida duma har masaɓan Allah in dai wannan al'umma ce za su yi kiyama da wannan alamu guda biyar shine bambance wannan al'umma da sauran al'ummomi har mutanen banza haka za su zo filin kiyama kuna ce minar wudu saboda wurin arwalla darajar arwalla wa ana faratuhum ala alhawd ni kuma na riga su na riga su zuwa taukin alkausar ina can za su rika zawwa za su rika zawwa ina shayar da su ko ana shayar da su sai ke cewa fala yuzadanna rijalun an hauti kama yuzadul ba'iru dal yace kadda nan ba ta ba ta cewa ba ya kore ba ibn a kamar iya musu kashe ne kadda wasu mazaje daga cikin al'umma ta a kore su kenan ka shedunku ka shedunku mutane su ya hankali kadda a wannan wuri da ake shayar da al'umma ta a kore ku za a kore wasu mutane za a kore wasu mutane daga cikin al'umma ta kaku zamanto a ciki ya ce za a rika musu kora kama yi zadulu ba'iru dan kama yadda wanda ya san shayar da raƙumma a saƙaƙun da sharuwa da yawa sai ba ƙon raƙumi shigo wajen rijiyar ku ko da shi ɗaga sharuwa don shi zai muku zai ko hada kore shi ake don kai saka wahala ka ba wanda ba naka ruwa ba yanda nawa kike misali yanda kuka san ana koran bataccen raƙumi a wajen shan ruwa da ba rijiyarsa ba haka za a rinka koral wasu mazaje a cikin al'ummata ya ce unadihim ina kiransu ala halum ala halum ala halum ina kiransu na neman yanzu bisan mai dalili ba ga shi alumma sun zo ga shi ga su sun zo ga su kuma ga tabtin an mamaki sun zo shan ruwa alkawasar mai ga ana kaɗe su ana kaɗe su ina haluma ku zo ku zo mai maluma ga ta'alau na ce iya cikin wata kalma ta fasaha ta ƙurashawa cikin larabawa kamar halum suna kiran mutum ɗaya ko biyu ko jama'a ko namiji ko mace kun kama da kun ta kira zo zo ta'alau zo ku zo halumma ku zo ku zo ina kiransu fayuqal can idan na matsa ina kira sai a ce min innahum qad baddalu ba'dak za ce su wannan wa sun canza a bayanka Muhammad Zakani ke cewa qila ma'anahu ghayyaru sunnatak sun canza sunnarka bayan da ka bar su ba suke kaga yan bid'a ne kenan ko kun ji malik sai sai imam malik yake amma bid'a ko sai ya gaba gaba malik ba gamshi da bid'a ko dan bid'a ya ce ma'ana wannan ruwa ya kata karantar da kai cewa kenan ko da kana musulmi za ka je kiyama da alama ka ta musulmi da alama ta alwala amma ga kanan ka zo shan alkawta ana ana kaɗe ka kakanin ka sayo dare ka muna sallah muna azumi a ce mana kaza a aikin da yake kai kasa kore ka ga sai ka ga shi da shi ko kuma annabin ne gashi ke hudu labari za ku zo kuna neman shan ruwa haka ana ana hada kake Allah saba ga Muhammadu Rasulullah Allah saba ga manzo Allah Allah saba ga haka muke addu'a to amma wani takaici in wani zai kai ga kai ga tabkin alkausar wanda daga an sha kishirwa har abada an kare ga kai ga manzo Allah sallallahu wanda kake nema ka gani ga kai kana ganin shi iya zo zo amma ana kore ka ana kaɗe ka yadda ake kore ka ta tara kuma cikin garki yawan shi ne haɗarin bida'a yawan bida'a ba kayan wasa ba ne wallahi ba abin hira bace ba haɗari ne ana kira musulmi mai neman tsira mai nema ya je kiyama ya sha tarki alkausar wallahi ya gauce ma bida'a wani ji wani wani a cikin a cikin tele ta ƙasa wannan kuma wanda matsayin shehu babban malami ne ana mai tambaya kan bida'a ko yake kawo wai gashi maka dare wani suna maka dare wai yanka da bushe bushe ko suna bid'a eh ka salula kawo inji kawo kawo jirgin sama duka bid'a ce ba kun kalli tele wani bid'a ce kun wani ne wai hashe wani hashe wani kuma wallahi wai shi ne ba bada bada kun ji ba bid'a ashe kun hawo to kun hawo inji ga salula ga wani ne ga telefon wani gashi bid'a an ce bid'a ba kyau kuma sai salula ma ko rawo inji ba ka taɓa ce ma galada wani inji hawan sa sabula har sabula ba taɓa ce galada rediyo galada salula kurin in da ma ce bida asal kuma bida abin da yake da kama da addini annabi sallallahu alaihi wasallam zai waye karantar da al'umma addinin Allah ba kawai ba kawai zaman duniya ba ba kawai kai kirkire bane ba misali ya wannan magana ga mutanen Madina lokacin da ya zo Madina ya isko shi su mutanen maka bisu cikin bisu cikin ba bisu cikin atan masu aikin lakawa manoma mutanen maka bisu cikin manoma ba ba manoma bane ba a mutanen madina manoma ne balle na abin da binu sanannu ne da ya zo ya ga ta an yi kilili me kilili wanda san kilili ka san yara yara gwalba suna wasan shi ba aka san kilili dabino kun san dabino akwai namiji da mace da ba dabino haka yake shi da sauran itace a jikin Allah yake bangaren mace da mace duk ita da itace ko menene mace namiji ne amma a cikin abu guda ke samu shi kuma dabino iya cikin abin da macen daban namiji daban icen dabino mace daban namiji daban to wannan namiji shi ne shi ma iya nono amma ba na ba na ci ba sai a ɗauko wannan nonon ya a buga a jikin namijin sai a ci an kilili a jikin mace ya ɗauko nonon namijin sai a buga a jikin macen dabino da sai kuma iko Allah a cikin rake ka kaɗan ne na mijin ko ɗaya ko biyu diyasa sai da kai ha bubbuga jikin matan da biyu in ba haka da biyu bai diya ko ya ko bai diya wani shi ta kilili to din da aka samu kuma ma iska tana kaɗa ma lokaci iska tana kaɗa ma samu dan wannan gari ya samu wannan kore kore to amma ne shi da kilili to mutane mari annabi su san kilili yace to me ne kuke ta kilili ne muke dan ma haka da biyu bai diya yace to shi ne lokacin haka ya da ya kai na warko da rukun kuma shugun bakun ba shi ne da ya ce masa ka ne wa yawa na warko kilili daga cikin haka suka yane sai suka yin kilili aka zo da bino ya girma ya girma ya kidiya kaka ta zo babu da bino ai aka sace rasulullah ba kai kace ya ce a ni na mugu abu abin sani ne ya ce harkar duniya antum ala antum alam bi murudun yakum ku kuka san haka haka ta ci gaban duniya ni ban ciki ku yin sani ku yin san zabar duniya ku ku kuka yin sanin kayan ku da ku magana ta ni da magana addini ne wani ku abin na duniya haka kiran magana bid'a ana yin ta a cikin amar addini amma a hau salula a hau inji a hau jirgi a hau wane ne ko hau inji wani duk abin da ci gaban tele wani abin da bai alaka da addini abubuwa na kere-kere wani abu da ci gaban da duniya bisa alaka da addini ba ce wani ayi bid'a wani ba ba bid'a duk da kace maka ka hau inji ka hau mota ka hau jirgi ka bid'a to sai bai san mai addini ba Allah bai san addini ba bai san addini ba da san addini ko ko yace ko dimi ne ko yake ko da hayaniya ne kuran kama ka yace ko da hayaniya ne kuran tunda bid'a ba na bid'a bace ba kuma hadarin manzo suke maka ba ga qur'ani ga qur'ani a rubuta ba nan zama in kuce ba bid'a ga qur'ani eh gashi ga qur'ani ga wane ne suka ce ga tarawihi wutri ashab duk annabi bai yi ta ba ga waye suka mu bai sai ka abu da yau ne kaga in ba zan mishi hana abu shi ma malami ne kawo shi da kana abu kuma malami ne wani ce shehu kuma a telewa ba wani a radio ba kana ganin shi ya magana wannan wakil ya ce mana kama kama kama kama tele kaza na kama na gani wallahi wannan juma'a wai yan wa qur'ani wa zai kawo shi ma ga mutace man qur'ani bid'a ce da akwai jahilcin addini ko ana kowa sai annabi ya da kutabu wahayi annabi ya da masu rubuta wahayi na musamman in su muawiya in su zaid ga sanannu sabai amma ta masu ne masu rubuta qur'ani ana tauhid kira su ku zo ku rubuta ayar a wuri kaza ku sa kaza cikin sura kaza annabi ya yi ga musu aiki su kenan ko rubutawa imma a cikin takarda imma a cikin wata kai ko cikin a cikin wani abu kashi har ko ke rubutawa kullum abin da aka yi lokacin abubakar a gama su wuri guda tsoron ana kashe hufazikin a kuma a ji abin wani ya bace a samu a gama wuri guda gowa ka naki a gama a tabbatar da gashi shi na karanta abubakar gami na biyu na usman matsalar kira ko to za a nan mai bi da ciki manzan allah ya a dawo shi an yi kuma ga ijma'a sahabbai gaba da an yi haka magana ta kaskace bid'a ce ma haka shirme ne magana tarawih bid'a ce sai magana Umar ya kira ni ne mutum bid'a ta haziri wannan bid'a ce lugawiyya ba shar'iyya ba abinda ake maganar bid'a lugawiyya me Abubakar ya zo annabi lalle kowa sani ruwa ingantattu ya jagoranci jama'a a cikin sallar dare dare daya biyu zuwa uku kuma cikin dalilai da wani ya ce ina tsoro a farta mu ku kasa shi yasa ya fasa hutawa ke shi shiranta ta abubakar ya zo bi ya kyale kamar haka nan kowa mutum goma ishirin a masallaci ko ya kayan shi liman daban daban ya zama kamar goma ko mu ishirin liman mu daban wani iyaye haka suke ana ana abin gurub gurub a cikin masallacin madina abinda kurin umar yayi sai su kuka musulmi kurin ayin gurub gurub na mu liman mutum goma sai ishirin can haka suke gurub gurub ko ya sallah ya ga wannan abin akwai rabuwa ko raba kai gwanda a samu liman guda yi kuma ga yanzu daman tsoron wajibtawa ce yanzu manzo Allah kuma ga Allah ba sauran farilla shi sa Umar ya ce yanzu a gama ya ka Ubay ibn Ka'ab da Tamim Dari a gama gaba daya karkashin limami guda kaji kuma abin da wannan mai bid'a a takaice ne magana bid'a ba mai kyau manzo Allah ce to nan kaga shi na ta hadarin yan bid'a anan ga kai ga manzon Allah za a kore ka za a ce me yasa annabi ya ku zo ku zo za a ce mishi innahum qad baddalu ba'dak sun canza addinin bayan ka ku sun canza sunnan bayan ka fa aqul fasuhqan fasuhqan fasuhqa ni kuma jin haka annabi ya ji da bai ji ashe ka canza bayan da ya bar ku da kuke shi ne matsalai wanda yake neman su zan su zan ashe bayan da ya bar su ba suke sun canza abun a bayan shi shi ma zai nemi rabuwa fasuhqan cande cande cande can dai sai annabi kenan zai nemi rabuwa da kai kuma ka tafi kenan Allah kiyaye wannan shine hadarin bid'a Allah Allah kiyaye mu sai حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي عن عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضع ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضا فيسن وضوءه ثم يسلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه الاخرى حتى يسليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية لكن من صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أبن ليك رواية وما شوى رواية حديث صحيح حمران أتى مولى عثمان كما أتى برارا باوى أن تتشم باوى شين مولى bawa ne asali amma an bashi yanci ya ce maulakin wani cewa usman bin affan darasa al-maqaid ya zamana al-maqaid wuri ne sananne a wancan zamani an ce kusan masallaci cikin gidan usman yayi dakali dakalin ta dakali wurin zama a dan huta dakali ne ba dakali kurum dakali ne gare su na zama kunun zama ake shaka turi su a wancan kusan masallaci na mai can gidan Usman ne a nan yake da wannan wani zaman iya wannan wuri wannan kan dakali nasu faja al mu'adhdhin fa adhanahu bi salati al asr sai mai kira sallah yazo cewa an an kira sallah asr kuma ga mai cewa an kira sallah asr ya ga mai annabi annabi ba annabi ka bilal annabi ka yazo bayan kira sallah yazo rasulullahi an kira fa kenan sai ga mai kiran sallah yazo فآذنه بصلاة العصر يا سند شي تيوا صلى العصر تاي ولوك تياي فدعا بماء فتوضا سي عثمان يسا aka kawo ruwa yayi arwalla ثم قال بان arwalla sai yake ce musu wallahi law hadithannakum hadithan lalle tinaran tsaye da Allah zan ba ku wani labarin wani hadisi an ba dan ba لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه أم بعد أن بوانا حديثي أكوي تبتر دشي أتكين قرآني da ban gaya muku shi ba don gudu ma'ana kansa kai ku dogara ku dogara da shi ku je kuma ku yi sakaci ka abin kware nan kenan wata fadala ce zai gaya musu ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kudu na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya faɗar ko yana cewa ma min mari'in ya tawadda babu wani mutum musulmi babu wani mutum da zai yi arwalla fa yusun wudu'ahu ya kyauta ta arwalla cikakkar arwalla kaji ya yi cikakkar arwalla sun mai salli salata bayan cika arwalla kuma ya sallaci wata sallah cikin salloli illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra sai an gahurta mishi abinda yayi daga wannan sallah zuwa waccan sallah mai zuwa hatta saliha sallar ta mai zuwa har sai yayi take duk abinda daga wannan sallah zuwa waccan har sallace ta za a gafarta mishi kurakurai da yayi nan maganar kurakurai duk da akwai ruwa ta musulun wanda ka ce mashrumul kaba'ir inda ya nisu kaba'ir kenan kabira ita sai tuba qala yahya yace qala malik nan da yanzu ga abin usman ce kurin in ba dan ba wannan abin iya cikin littafin Allah da ban gaya muku ba to anan kaga bai ce ba wata aya ce shi na imam malik ya ce urawu ina ga kenan ayar da yake nihin ta tare da wani ayar ma malaki ta magana ina ga ko ina zaton abinda usman ke ni ayar da yake magana tana daidai da wannan matsayi wannan aya ce aqimu salata tarfayn nahar wa zulfin min layl daga cikin isra ce ko ku tsaye da sallah hud ha ha nur hud hud hud hud hud haka yace ku tsaye da sallah gehi biyu na rana da gehi da wani wasu dokatayya wasu dokatayya biyu an ta karfai nahar asuba da magarba wasu asuba da al'asar kazar da al'asar ko zurfa mina da wani lokaci na dare magarba da isha da asuba suna ciki nan kenan wannan salloli sai albayan ya ambaci ku tsaye da sallah a wannan lokatayya gehi biyu na rana da wasu lokatayya na dare yace innal hasanat yudhibun sayiat kyawawa ayyuka na kwarai suna ture miyagun aiki nan wannan aya ta zo ba muka da cikin tafsirin sura hud ko mun kan da cikin tafsirin sura hud wannan ta zo asalin wani bawan Allah ya zo ya ba annabi ya rasulullahi na samu wata mace ba matata ba din na dagulata duk ya dagulata amma bai zana ba ya ce bayan wannan ne wannan aya ta sabko haifar da rasu da wannan aya ne ka ta shawa ko daga ce duka al'ummata na wannan aya tana magana kenan laihuka sagira wannan ayyuka na sallah suna kafara su da mun yi bayani a wancan tafsirin na tuhu da mun yi bayani wannan wani abu ne ya wakana kuma annabi ya tabbatar da haka nan kenan sagira in ba kabira ba wa'annan sadu suna kafara su illa bayani ya gabata baya kan mutum ya sakakin sagira kuma ciyar da kullum ake shi kenan ka ci aya ga wani aka wani hadisin saboda mun ganta a baya mun san iya magana cewa sagira yau da gobe takan rihe zuciyarka domin idan kai zini na idan kai zini ana samun wani tashi a zuciyarka ya yan dagu iya duguwa kenan yawan kabira yawan sagira iya kai ka halin zuciyarka tari da kai wasa da sagira kuma ga hadarin abun da ka samu gwamnan lokacin tubal cewa za iya magana cewa taba jikin matar da ba taka ba wanda a buga ma allura a kako kakar yana abin kenan shi ne imam malik ya kawo kenan ya kawo wani aya tana fassara cewa kenan yin salloli suna sa ka fara kurakurai kamar wannan hadisin ya kawo cewa idan ka yi sallah zuwa wata za a gafarta ma kurakurai da kai daga wani zuwa wata sallah wannan ayan ma haka annabi ya kawo bayani a kanta cewa idan mutum tsare wannan salloli to wannan salloli sun hasanat yudhibuna sayi'at suna tayyar da ko suna rushe kurakurai sadalika zikra lizakirin wannan kuma wata tana fadakarwa ce ga masu astuwa Allah samu alazu dukkan kurin imam malik ya kawo ruwaya a wannan wurin kurin ya ga mu fadalal kyautata arwalla kuma da yin sallah da fadalar sallah ta samun kafara idan muna cikin magana arwalla fadalar kyauta arwalla ta husnul wudu'a ya kyautata arwalla kana neman kai mutum kenan wajibi mutum ya karanta arwalla yanda ake arwalla sai wa haddathani an malik an zaid bin aslam an ata bin yasar an abdullah sunabihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع العبد المؤمن فتمدمد خرجت خطايا من فيه وإذا استنثر خرجت خطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيته إلى المسجد وثلاثون نافلة له ونافلة له abin da yake dai ma'anar hadisin cewa abdullahi sunabihi wannan malamai magabata in su imamul bukhari haka imam turmuzi ya kama imam bukhari kan cewa kwarai sun cewa imam bukhari ya ce imam malik nan waham ne wannan abdullahi sunabihi babu wani sahabi ne wannan suna kwata-kwata imam bukhari da sauran malamai da yawa sun ba imam malik magana ko suka akan wannan kawo wannan suna da kuma su malaman da kuma sun bashi mahuta ta an samu wasu mabanda imam malik cikin almajiran atabin da sa'ar an samu wannan magana illa da kuma magana tabbatatta kurin a sahabai ba mai wannan suna akwai abu abdullahi a sunabi'i da suna abdurrahman amma wannan suna tabbas kenan wannan duk amma akwai shi bai shahara ba kuma dai tabi'i ne ba sayo ne ba wannan abdullahi sunabi'i kenan dai shi ruwa in ba dan wata hanya daban wata hadisan sai zama hadisin mursal to amma dai malamai sun nema ma hadisan hanyoyi da dama wanda ya zama da gindin shi hadisin sahihi kuran sahihin hadisin tabbas abin da yake ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda al abd al mu'min idan bawa mummuni yayi arwala fatamadamad sai kurkure baki kharajat khataya min fi zai hudda wacin da ya kurkura ya zubda kurakure da ya na baka za su hutu daga bakin shi waɗansu stansar idan ya hatar kenan bayan shakawa ake hatarwa abin da shaka ake hatarwa idan ya hato da abin da ya shaka kharsar khataya min anfi sai kurakure na hanci kurakure za su huto daga hancin shi fa idza ghasala wajahahu kharsar khataya min wajhi idan ya wanke huska sai kurakure su zube na huskar shi hatta takhruju min tahti ashfari ainai har kurakure za su huto daga wa'annan hatar idan shi ashfar ashfar nan wannan hata mai ri ido ba gajin bane ashfar wannan hata ta ta ta gira wadda gira ta fito a cikinta fata wannan gashi ido da zai cikin fata ido ko ido nan ce gira ko ta sama ko ya sun gashi wannan na cikin fata ido gira ido to gira kenan har zini ya kauta daga jikin gira idanun shi fa idza gasala yadai idan ya wanke hannuwan shi kharjatul khataya min min yadai kuma kurakwai za su zubo daga hannun shi hatta takhruj min tahta azfar yadai hal kurakwai za su lokacin da ruwa ke zubowa kenan zai zuba tare da kurakuranka fa idza masa bi ra'si kharajat khataya min ra'si idan ya shahi kanshi ma kurakwai za su zubo daga kanshi kinan kinan ka abin da ko ina kurakurai suna zuba hatta ta khuruj min udunai hal kurakuran su huto daga kunnuwan shi fa idza gasala rijlai idan ya wanke kawahuwa kharajat al khataya min rijlai sai kurakuran jikin su huto daga kawahuwan shi hatta ta khuruja min tahta azfar rijlai har kurakuran su rika huta daga kalkashin horatan kawahuwan shi horatan kawahuwan shi qal yanzu ne kenan kurakuran sun huta da ko ina ta ko'ina ƙasa da sama ya ce sun makana mishiyatuhu ilal masajid wa salatuhu na filatalla zuke yanto ya wuta da ƙafa daga hannun duka shi ko'ina kwakwa sun zube yanzu kun bayan wannan ya ce tahiya da za ka yi masallaci da sallar da za ka yi kuma na fila ne ƙarin lada ne gare ka kin duka zuwa kurakuran kaji tun kaji sabon fau kuma kai sallah da tahiyya ka zuwa masallaci da sallaka ƙarin lada ne a kanka magana kiya sai wa haddathani an malik an suhair bin abi salih an abi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا تودع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج نقيا من الذنوب abinda ke da ruwayan abu hurara ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda al abd al muslim dona fadala al fadala al wajh idan bawa musulmi ta yace al mu'min ko ko mu'min nan yace idan bawa musulmi ko kuwa da shaka shi ta mai ruwaya shi manzan Allah ta yi bawa musulmi ko ta mu'mini so idan annan mai ruwaya iya shakka can ta ba muna da tabbas ba shakka kun ce abdul mu'min ko kira idan bawa mummuni ya yi arwalla fa ghasala wajahu ya wanke huskar shi kharajat min wajhihi kullu khati'at nazar ilayha bi ainihi duk wani kurakure da ya diba ta ido za su zubi wannan kurakuren da ya ido shi ya diba za su wuta ma'alma shin ta yi tare da ruwan da ke zuba daga huskar shi ko ta yi ma akhir tsara mai tare da ƙarshen ɗigon ruwa da zai ɗigo daga huskar shi shi ne kurakuran za su zubo na huska fa'in da ka sada dai idan yi wanke hannayen shi guda biyu kharajat min yadayhi kullu khati'atin bata shi ta ya dawo haka idan ya wanke hannun shi biyu duk laihin da hannun shi ya aikata shi ma zai zube ma'alma yace tare da ruwan hannun shi ko ko ce ma akar kafar ma tare da ƙarshen ɗigo na ruwa shi ma zinin ya zuba fa idza ghasala rijlai haka idan ya wanke kawawon shi guda biyu kharajat kullu khati'atin mashataha rijlahu duk wani laihi da kahon shi ta tahi ta aikata aka tahi kawai kana yi wata kwata laihi zuwa wanda Allah ya hana bai kamata aje ba duk laihin da kahon shi ta taka shi ma ya huta ma'alma'i ne tare da ruwan ƙawar ya ce ko kuwa tare da akhirat da mai tare da ƙarshen ɗigo ruwa da yake zuba da ƙawar shi dai haka zai iya kaza zilihi na zuba hatta ya khuruja naqiyan min ad-dunub hay ya kare arwalla ya wuta lahiya law ba zini kudi tare da shi yanzu a kare da arwalla zini ka rabu da zinin da yake tare da kai sai yake cewa wa haddathani jide kan mun ce gudun mutuna mun mun ce dai wannan ruwa da hadisi ya ganta sahihi ne shi ma dai dole mu san ko hadisi mu san da matsayin shi wa haddathani an malik عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتودعون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أسابعي فتودع الناس حتى تودعوا من عند آخرهم wannan mujiza ce ga Annabi sallallahu alaihi abinda labari daga Anas bin Malik yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asr yace na ga manzon sallallahu alaihi wasallama na gan shi a lokacin da lokacin sallar la'asar yayi faltamasa nasu wudu'a mutane suka nemi ruwan arwalla lokacin sallar asar yayi aka nemi ruwan arwalla falam yajidu aka nema aka rasa babu ruwa a wurin gaba daya shine ganin haka fa uti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo wajen manzon sa aka wajen manzon sa zama kina ba annabi labari cewa kenan babu ruwa amma su kenan mu samu ba sai aka zo manzon sallallahu alaihi wasallam bi wudun kenan su ba samu ruwa ba sai aka zo manzon sallallahu alaihi wasallam bi wudun aka aka manzon Allah abin kenan shi ya samu aka mai abin arwalla shi fi ina'in a wani dan makayi na arwalla kenan kowa bai samu ruwan arwalla ba amma aka nemi ruwa aka rasa amma shi manzon Allah an kame na shi amma kame ruwan dan makayin arwalla ta mutum guda wannan nashin da aka kawo anas ta arba'in abin ya kallo aka ana anas bin malik yace fa wa da rasulullahi sallama fi dalika ina ya dawo ya manzo Allah ya sanya hannun shi a wannan dan makayi na alwalan shi summa amara nas yatawadda'un min yace kowa zo ya alwala a cikin kowa zo ya alwala a cikin makayin wannan hannun shi a cikin amma wannan ya zo ya alwala kusa wannan ya dan makayi guda na alwala haka suka rinka alwala minhu daga wannan dan makayin alwala guda uku kala anas ya ce fara'aitu ma yambu min tata asabihi na ido na naga ruwa iya bubbugowa kaman famfo ruwa iya bubbugowa daga ya bulbul iya zuba a cikin mu'jizar ta yi mu'jizar Musa da ya bugi dutse dan adam ana samun dutse dam an sa akwai lokacin ruwa dama ana samun dutse sun bugo da ruwa dama akwai dama ana samu a akwai haka ma ana samun dutse da ruwa ka dawo daga cikin dutse ana samu da wuri da yawa a tana nan muke ba muna da ruwan Niger ba Filip Niger Filip Niger ruwa daga dutse ne daga fata fata fata jalo daga Gine ko fata muka ta fata jalo ko fata jalo sai cikin da Gine ne dutse daga cikin dutse ka ta wuri da yawa samun ruwa daga cikin dutse kuma ga Musa alaihi salam ya mu'jiza to amma wannan daga jikin hannu ne yace ina ganin ruwan iya kokogowa daga jikin wannan ya tsashi bulbul ya zabuwa wannan abu haka cikin shi yace fatawadda annasu mutane kaf wannan mutane suka kowa ya arwanda wannan wannan yayi hatta tawaddu min inda akhirihim har na karshe kowa ya da arwanda nan bai ka ba da musu wata ruwa an samu cewa wannan wannan ruwa ta da Anas bin Malik cewa mutum 70 kai akwai ruwaya Imam Bukhari ya kawo Imam Muslim ya kawo ruwaya ingantatta cewa akwai inda aka yi haka aka nemi abin arwallar ba samu ba aka manzon Allah dan makayi guda na ruwa amma yasa sai da mutum 300 suka 300 suka 300 kada mutum ɗari suka kaba kowa a laƙari mutum ɗari suka arwala a ɗan makayi guda na na arwala mutum guda wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam eh sai yace ina ga wannan dai wannan kurin a takaice ya karantar da mu da me ake cewa mu'jiza ta cikin abin arwala ne ya kawo amma kuma mun samu wata mu'jiza da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bubbuga ruwa daga jikin yatsotsin shi sai na menene wa haddathani an Malik an Nu'aym bin Abdullah al-Madani al-Mujmir أنه سمع أبا هريرة يقول من تودع فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمل إلى الصلاة وإنه يكتب له بإيدى خطوتيه حسنة ويمهى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن فلا يسع فإن فإن أعزمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قالوا من أجل كثرة الخطأ abin da yake dai ruwayar حدثنا ملكة أبو هريرة قبل أبانا كي تشوى من تودع أبو هريرة شيء ملكة عبد الله المدني المجمر مجمر ما تام متم سام مسات ريال ثلاثين kasan su a can akwai lokacin sahabbai za da gota yaro sai ana karatu ko ana masa turare ko da ana kamshin turare haka ji bajin wari suna nan wani abin sunnan sa turare a wurin darasi ko wurin zama to shi ake kenan ya sa ya sa turare yace ya ji Abu Huraira iya cewa man tawadda duk wanda ya arwalla fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallashi kenan a ruka kenan an yana cika arwala kayan arwala cikakka arwala sun makaraja amidan ila sala kayan arwala ka keta arwala kuma sai mutum ya huta amidan ne mana kasar mana iya nijin zuwa sallah kenan kayan arwala kuma ka tashi zuwa sallah kanwa ka ko zaka arwala ka sai ka zo wata gari nana ne kayan arwala daga inda kayan arwala kuma sallah kanwa da ka huta to wannan ake bada labari duk wanda ya irin wannan alwala ya kyauta yin zuwa sallah fa innahu fi salatin ma dama ya amadu ila salah tun daga nan da kai alwala wannan ka kyauta alwala duk da yadda zaka yi kaman kana cikin sallah ne kana kana da lada kana cikin a takardunka ana rubuta maka ladan wanda yake cikin sallah in dai sallah kan wa yace kuma wa innahu yuktabu lahu bi ida khutwatayhi hasana ana rubuta maka duk takin da kai taki ɗaya mutum ta kawo biyu ko a takin ka biyu ɗauka biyu duk takin ka ɗaya in kai taki ɗaya za a rubuta maka hasana wa yi ma wani bin ukura kuma ɗayan za a kankare maka sayi'a lai lada kafara lada kafara haka za ta maka kana ana maka lada ana maka fara kurakure haka za a maka in ka nemi masallaci bayan yin arwala don haka ya ce fa'iza sami a haɗu kuma iƙama idan ɗayanku ya ji an tada iƙama falayasa kai gudu-gudu ka ta hankali shi falayasa kakai gudu fa'in na azama kuma ajaran wanda ya yi ku girman lada kenan a cikin sallah wanda ya kula da aba'adakum dara wanda ya yi ku nisan gida wanda ya nisan gida ya yi wallada qalu lima ya ba huraira dan me ya ba me yasa wanda ya nisan gida zai yi wallada yace min ajra kasratul khuta saboda yawan taki kuma mu ya injin daga ko a mota a'a shi ta taki taki ya ce wannan kuma Allah salladan da zai baka ai ka sha mai ka tafiya da ko kuma ta kawo tsoron cikin sallah ne amma dai a ce irin wannan da aka ambata iyakan wanda ya taki zai maka aikace a da annace manzo Allah ko abin hawa ibn sahabin da aka ce ya sayi abin hawa sai zo zai ce a ya tafi sai abin hawa shi ya zo a kawai mai dan ya ga wannan farallai ya canna ma ko ma ko jiki ne ma ko doki a taki ma yake amma yayi da zawa da kawa yake nan fadalar ta zo nasi na takin ka da kawa ba da mota ko da inji ba kenan wata fadala ce ta wanda masa abin hawa ko da yaji abin hawa ya zo kenan ya zo a kawa yake zama na fadalar ina ganin ya kamata mu tsaya ha a amfani hannun lokaci ha lokaci ya tabbata a rikin ya tabbata ya tabbata ya tabbata hata na ga dan me yasa bukhari hata bukhari ta magana ruwaya da ke magana bukhari ka musulma kawo kina ya inganta hadisi dan bukhari da musulma kashi hadisin ya inganta ya inganta ne kuma ta buƙata ko in kuma lokacin da yawa ne iske mun ƙara كل مجاوب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته